أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار آذنا الله وآجارنا من النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkan mu da sake haduwa a wannan masallaci mai karin albarka a daidai wannan lokaci da muka saba maku maku muna haduwa domin gabatar da tafsiri na alkur'ani mai girma muna cikin tafsirin suratul sajada za mu tashi in Allah ya yarda a aya ta 23 kuma yau muna 28 ga watan 11 hijiran ma'aikin Allah annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1442 wanda ya dace da 8 ga watan bakwai shekara 2021 haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam الله سبحانه وتعالى كتاب لقد آتينا موسى الكتاب ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه
وجعلناه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون
Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wala qad ataina Musa alkitaba tabbas mun ba annabi Musa sallallahu alaihi wa sallam littahi sananne a wurin mu Allah ya ga mana sunayen shi a wurare daban-daban shine at-taura domin littattafai guda hudu ne Allah ya gaya mana sunansu a taurar da ya ba annabi Musa da zaburar da ya ba Dauda da injilar da ya ba annabi Isa da kuma Qur'ani da ya ba annabi Muhammad dukkaninsu kuma na kiransu alkitab a wani wurin Allah ya ce wa laqad ataina Musa wa Haruna al-furqana mun ba annabi Musa da annabi Haruna al-furqana mai raba ƙarya da gaskiya shi ita ce mai attaura kamar yadda a shi ma ƙur'ani ya kira shi alfurkan akwai ma sura suratul furqan sai ce wa biya'an sannan da haske wa zikira da kuma gargadi tunatarwa lil muttaqina ga masu tsoron Allah anan Allah ke cewa laqad ataina Musa kitaba tabbas Allah ya ce mun ba annabi Musa littafin attaura ya zo da littafin attaura ne don a karanta ma banu isra'ila su yi su yi aiki waje alina wani fara ta kun fi miryatin kada ka kasance a cikin masu shakka min liqa'ihi game da haduwa da annabi Musa alaihi salam Allah ya tabbatar ma manzon Allah zai hadu da annabi Musa sallallahu alaihi wasallam kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hadu da annabi Musa a daren da aka yi isra'i da mi'iraji da shi ya ce na gamu da annabi musa har ma annabi musa na dawo daga wajen ubangiji yake tambaya ta menene ubangiji ya farlanta maka kai da al'ummarka na ce allah ya farlanta mana salloli ne guda hamsin ya ce eh lalle hakika ka koma ka nemi alfurma a rage saboda ni na zamna da banu isra'ila na san halin mutane ba za su iya yin wannan aikin ba shi kuma allah ya wajabta a ba'aƙi yakan jayo musiba cikin al'umma ya koma aka rage biyar ya dawo ce koma malaman ruwa suna cewa ya yi kai kawo ana rage biyar biyar tun daga hamsin yadda ta dawo guda biyar kaga kenan an rage 45 kaga ashe sun hadu da annabi Musa wasu malaman suka ce fala takun fi miryatin min liqa'ihi kar ka zamanto cikin masu shakka game da haduwa da shi wato wato haduwa da wannan littahin da Allah ya ba annabi Musa zai hadu da littahin kamar yadda mu ma za mu hadu da namu waja'alnahu Allah ya sanya wannan littahi na annabi Musa ko kuma shi annabi Musa ɗin hudan libani Isra'ila ya zamanto shiriya ne ga banu Isra'ila. Ita attaura Allah ya sanya ta shiriya ne ga banu Isra'ila, kamar yadda Allah ke cewa ataina Musa kitaba وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني ألا تتخذوا من دوني وكيلا
wannan sura wannan aya ta Isra'il da ke cewa mun ba annabi Musa alkitaba littahi wani littahi kenan a Taura waja'alnahu mun sanya shi littahin ya zamanto hudan li bani Isra'ila shiriya ne ga banu Isra'ila a nan ma sai ke cewa mun sanya wannan littafi ya zamanto hudan libani isra'ila shiriya ga banu isra'ila wasu malaman suka ce a'a waje alnahu lamirin yana komawa zuwa ga shi annabi musa ya zamanto mai shiryar da banu isra'ila allah ya ba annabi musa annabta ya ba shi littafi don ya zo ya shiryar da banu isra'ila akan addinin allah akan gaskiyar tauhidi akan ibada ingantatta da aƙida ingantatta da kuma ibada ta gaskiya mai tsafta wannan wato banu isra'ila annabi musa ne ke shirye da su ko kuma wasu malaman suka fassara da littafin wasu kuma suka fassara da duka da littahin da annabi Musa duk suna ni suna shiryawa shiriya ga banu Isra'ila to kaga ashe idan Allah ya ba annabi Musa littahi dan ya zama shiriya ga banu Isra'ila Musan ya zamanto mai shiryar da banu Isra'ila gaskiya ne littafin ya zamanto littafin da yake shiryar da banu isra'ila ni da kai ma Allah ya ba mu littafi me Allah ya ba mu alƙur'ani wanda alƙur'ani ya fa'a taura kamala da cika kenan me zai shiryar da mu ni da kai ƙur'ani a yau duk wani mutum ko ya zama banu isra'ila ko ya zama wata ƙabilar da ba banu isra'ila ba ba ya da wata hanya da zai shiriya sai in ya riƙe alƙur'ani ya riƙe manzan Allah kwarai da gaske.
domin ƙur'ani shiriya ne ga mutane sannan manzan Allah mai shiryar da mutane ne hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan ƙur'ani shiriya ne ga mutane kuma ga bayyana hud- shiriyar wa yake bayyana shiriyar dalla dalla annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam haka a farkon sura ta wannan ta biyu ta uku kai suratul Ali Imrana bayan Allah ya ce alif lam mim الله لا الله لا إله إلا هو نعم.
الحي القيوم sai ya ce نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل من قبل هدى للناس سنن.
وأنزل haka Allah ke الفرقان cewa Allah shine ya sabkar da littafi gare ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa anzala taurata wal injil kuma Allah ne ya sabkar da at-taura ga annabi Musa a wancan zamanin ya sabkar da injila ga annabi Isa a zamanin annabi Isa din min qablu hudan linnas kafin yau kafin zuwan manzan Allah waɗannan littattafan da waɗannan annabawan su ne shirya ga mutane su ake bi a shirya amma yanzu wa an zalal furkan Allah sai sabkar da mai rabewa tsakanin ƙarya da gaskiya shirya tana cikin alƙur'ani yanzu shirya ta tashi daga attaura ta tashi daga injila ta dawo alƙur'ani dan attaura ɗin da injila ɗin sun kwaɗe a cikin alƙur'ani domin ka gane ba a cewa yadda tsarin annabta yake kamar tsarin shugabanci yanzu da jori ne shugaban kasar Nijar zamanin shi akwai wani shugaba ban da shi Ka-
sai aka wayi gari kunce ne shugaban kasar Nijar sai kawai ministocin jori ce su da dokokin da jori ya gaya musu za su yi aiki
baiwa zai yi ka- kunce da ya zo ya wuce a da sai ya zo ya canza ministoci da mukamai ko bai canza ba sai ya canza aka koma Ali Sebi ya wuce Mamman Usman ya zo Mamman Usman ya wuce Bare ya zo Bare ya wuce aka yi wa Dauda Mallan wanke ya wuce aka yi Tanja Mamadu ya wuce aka yi Rukon Ƙwarya ya wuce aka yi Muhammadu Isuhu ya wuce yanzu ake da shugaba Alhaji Bazum Muhammad shi kenan a yanzu ka ce a'a ni ina ƙarƙashin tsarin mulkin Muhammadu Isuhu bazum yadda na san shi a da ɗan jam'iyyar mu ne ni ba zan karɓi umarni da gare shi ba a haba idan yanzu ka ce kai ba ruwanka da bazum akwai ruwanka da Nijar ba ka so a zauna lafiya ba dole ne to haka annabawa idan Allah ya aiko wani ya yi aiki to wani kuma in ya zo sai mabiyan wancan he su dawo su ci gaba da bin wannan kamar yadda idan aka yi wani shugaban kasa 'yan kasa sai dawo karkashin wannan shugaban na yanzu idan wani ɗan ƙasa ce bai yarda shugabancin wannan mutumin ba bayan kuma shi ne shugaban ƙasa Tawaye.
shin lafiya zai zauna ko cikin rigima zai kwana ba zai zauna lafiya ba ba zai zauna lafiya ba to yanzu Allah ya aiko annabi Muhammad annabi Muhammad ne ya goran wannan al'umma wannan zamanin gaba daya ba irin yadda Yahudawa suke cewa ba su sun tsaya ka san shi addinin Yahudanci ba wai addini bane ma da in ka kalle shi ma yake kama ma da addinin ma da za a karba ba mai albarka ba ne kawai saboda na farko ba a so kowa ya shiga domin mai a tunaninsu kowa ya kai ɗan wuta ne su kaɗai ne ‘yan aljanna lan ya dukulil jannata illa
وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى suka ce lan ya dukulil jannata babu wani mai shiga aljanna kaga suka ka na lan wadda ke na faili mustaqbal ce tana kore gaba ma ba zai ma yi ba wani ya shiga aljanna illa man kana hudan sai in ya zamanto ba yahudi ne kenan idan mahaihinka ba yahude ne baba kama ba yahudiya ce sannan ne kuma ka yi addinin yahudanci sannan kake da aljanna idan kawai kai addinin yahudanci babanka ba ba yahudi ba babarka ba ba yahudiya ba to aikin banza in ka gama wannan ibadar zazzagewa za a yi kafin ka saboda su addinin a wurinsu aljanna iya tasa ce su kadai don haka nan hatta da kiristoci mabiya nasara a wurin yahudawa kafirai ne duka addininsu addinin isan ma a wurinsu ba mutumin kirki ba ne kaga wannan addini addini ne wanda irin allah in an yi haka addini wannan na allah ne allah zai halicci duniya ya hana mata hanyar shirya ya ce kawai ga kabilar da ita kaɗai ce shiryayya wannan ba rayawa ba ce wannan ba za'ami ba ne a rai kare ganin kai kaɗai ne shiryayye to haka ne to su ma nasara suka zo to yadda Allah yake cewa wancan shirya ne ga mutane yau ƙur'ani ne shirya ga mutane to sai zaman to ba ba yahuda ba kai ma ba kama ƙur'anin kyakkyawan riko ba ba kama manzan Allah kyakkyawan riko ba ba kama ɗauke shi a hanyar shirya ba ba kama ɗauke shi a hanyar tsira ba kana ganin duniya ma kanta ba za ta samu ba in ka bi ƙur'ani to idan ƙur'ani bai iya samar da duniya wanda ka kane in ka iya mini zai makana iya samun duniya magini ma samun duniya yake makaniken babur ma in ya kware samun duniya yake wanda iya hada wutan mota samun duniya yake wanda iya gyaran inji samun duniya yake wanda iya gyaran giyabo samun duniya yake wanda iya wanki da guga ma samun duniya yake mai iya sai da shinkafa ma da wake samun duniya yake mai awon haɗi ma samun duniya yake yi a'a mai sai da shanu samun duniya yake mai kilishi samun duniya yake duk wannan abubuwan ka iya za ka samu duniya kuma sai ya zaman to ƙur'ani ka iya shi ka ƙware shi ka yi aiki da shi kana ganin ba za a samu duniya ba to kai ba kama yarda in an bi ƙur'ani za a samu duniya to ina za a iya samun aljanna da haka ƙur'ani ka ɗauke shi a wani abu ne traditional na gargajiya shi ya sanya maza ka ji dan gargajiya ya ce karatun gargajiya aka yi domin ya ɗauki karatun a gargajiya har kashi in ta taso don saboda bai ɗauki abin da kima ba gargajiya ke cewa to Allah yana ba mu labarin ya ba Musa littafi ne don mu san cewa da mabiyan annabi Musa suka yi aiki littafin sun ci nasara ko su ci ba da suka saba wa littafin sun faɗi ko su faɗi ba to labarin in aka baka shi sai kai ka sha jini jikinka shi yasa Allah ke cewa waja'alna وجعلنا أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا waja'alna minhum sai muka sanya cikin su su bani Isra'ila a'immatan su ne suke shugabanci a cikin su Allah ya bada jagoranci na tafiya arziki da annabta da mulkin duniya Allah yana cewa ku tuna ni'imar da Allah ya muku wa ataku ij'alakum mulukan wa atakum ma lam yuti ahad min al'alamin sanda ubangiji ya sanya ku masu mulki ya ba ku abin da bai ba sauran mutanen da ku zamani da su ba kaga Allah ya ba su abubuwa da dama ya ba su mulki ya ba su yawan annabta Allah ce na musu haka nan ne na midar shugabanni ya hadu na bi amrina suna shiryarwa ga al'amarinmu su sun shiryi kuma suna shiryar da mutane malaki cewa lamma a hadu bi ra'asul amri yayin da suka yi ruku da babban al'amari menene kan al'amari shine haƙuri shine shugaba a cikin al'amurra gaba ɗaya saruru usan sai suka zamanto shugabanni jagorori a cikin wannan duniya amma ya aka suka samu wannan sun samu ne dalilin da suka rike hakuri kala ba'dul ulama sashen wasu malamai suka ce bi sabari wal yaqini da yin hakuri da kuma yaqini tanalul imamati fid dini ake samun shugabanci a cikin addini wani hada saboda haka ne ma Allah yake cewa wala qad ataina bani isra'ila alkitaba Allah ya ba banu isra'ila littafi kaga a can yace Musa ya ba nan kuma aka ce banu isra'ila ka ba Musa aka ba ya zo ya ba ya kama bani isra'ila yayi aiki da shi banu isra'ila ya girgi da haka wa aka ba qur'ani annan Muhammad amma da aka ba shi shi kadai a a an ba annan Muhammad qur'ani ya zo ya karantar da mu shi yayi aiki mu mai aiki ba shi kadai zai yi aiki ba ba mu kadai za mu yi aiki ba tare za mu yi gaba daya shi yasa anan sai aka ce an ba su banu isra'ila din littafi aka ma kyala annabi Musa ba a kashi ba wannan kuwata an ba su annabta da yawa a cikin su wala zaqanahum min at-tayyibati mun bar da su daga dadadan abubuwa na halal wa faddalnahum ala al-adamina muka ba su fifiko daraja akan halittun zamanin su wa atainahum albay wana bayyana mun ba su bayani hujjoji cikin al'amurra bayyananne bayyanannin al'amurra Allah ce mun ba su mun ba su haka ne lamma sabaru sanda suka zamanto masu haƙuri ai lamma sabaru an duniya da suka yi haƙuri akan rayuwar duniya wato rayuwar duniya bata ja su ba suka bar gaskiya bata ja su ba suka ci haram bata ja su ba suka ƙi addini bata ja su suka ƙi ibada ba la budda lid-dini min al-ilmi sufyan sauri yake cewa babu makawa a addini sai an sami ilimi kama la budda lil-jasadi min al-khubsi dan yadda ka san babu makawa dole jikin mutum sai an yi mi sai an sami alwainar da za a karya da ita ko abin da zai zamna a matsayin waina tuwo ko wani abu makamancin shi ko za a yi ɗan bai cibe sha idan ɗan bai cibe sha zai shekara ba zai shekara ba to haka yadda ka ga giki ba zai rayu ba sai da abinci haka addini ba zai yi ba sai da ilimi wala yanbaghi li rajulin bai dacewa ga wani mutum an ya kuna imaman yaktadi bihi ya zamanto shugaba ana koyi da shi har sai in ya fifita lahira akan duniya duniya ba ta ɗauke mishi hankali ta raba shi da ganin girman Allah ko addinin Allah ba ta raba shi da yin ilimin addini to wannan shine anan za a samu shugaba na addini anan za a samu jagoran jama'a wato sai na aliyu radiyallahu anhu yake cewa asabaru shi haƙuri minal imani yana cikin imani ko haƙuri in ka in ka auna shi da imani bi manzilatir ra'asi min al-jasadi matsayin kai ne a cikin jikin mutum idan mutum dan adam aka ce kanshi akwai sauran rayuwar shi an kaje ji ko ba kaje ji ba to daga ka cire hakuri a cikin imani ka ruguza imani domin duk wanda ka ga yana bannar rashin hakuri ne ba me yasa madina ta suke zina zina rashin hakuri ya yi ba hakuri sai yayi aure ba yi ba hakuri sai yayi kaza baya ba hakuri sai an je aljanna sai ya je yidda me yasa barawa yake sata baya ba hakuri har Allah ya kara ban shi me yasa dan mashi yake hoshi me yasa mai ƙarya yake ƙarya me yasa mai hasada yake hasada me yasa mai keta yake keta rishin hakuri ne me ya sanya ka gagara karanta alqur'ani hakurin ka zauna kai ta tilawa kai ta daka kwami ne baka yi ba me ya sanya ka gaza azumi hakuri ne babu me ya sanya ka gaza ibada hakuri ne babu me ya sanya baka zakka hakuri ne babu me ya sanya baka kyauta hakuri ne babu me ya sanya duk abin da ka gani na sharri kaga mutun yana aikata shi hakuri ya gaza duk abin da kaga mutun ya gagare shi na alkhairi hakuri ne bai yi ba idan aka samu hakuri to shikenan da an samu haƙuri aka sami yaƙini shi ke nan komi ya zo daidai waje Allah minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru sai Allah ke cewa wa kanu bi ayatina yuqinuna sun kasance game da ayoyinmu suna da yaƙini suna da tabbas sun yarda ayoyin nan gaskiya ne babu kokonto duk abin da Allah ya faɗa haka nan ne to yayin da suka zama haka sai ubangiji ya ba su shugabanci to sanda kuma suka saba suka gaza haƙuri masu zina suka gaza haƙuri suka ci gaba azzalimai suka gaza haƙuri suka ci gaba da zalunci suka gaza haƙuri ga- ga bin tokar Allah suka gaza haƙuri ka kiyaye abin da Allah ya ce a bari da suka canza sai ubangiji ya janye daraja da kima da ya ba su madadin su zama shugabanni he suka zamanto talakawa ba ma talaka ordinary ba talakan da ake ki ana neman shi ana farauta shi ya zo ya yi aikin banza ya yi aikin badala kamar yadda mutanenmu suka zama ko yayin da kai ka ƙi gaskiya sai ubangiji ya kama ƙiyinka kuma ya sa- ya zama shine a kanka ba ka da iko sai abin da aka ce ma sai an ce ka tsaya ka tsaya sai an ce ka bari ka bari kuma kullum a rinka kirkiro maka sabon dokar da baka santa ba yanzu ku duba saboda tsabar raina mana hankali wallahi ƴaƴanmu dan da ka aihuwa da cikinka ka rike kai ka auri uwa kake ciyar da ita ka shayar da ita ka tabbatar da ita ka bata wurin zama in ba ta lahiya ka nemi magani in ta haihu ka rike dan kai ta renan shi saya mushi kaza tattalin shi maganin shi har ya girma saboda ne mun bar gaskiya yau in ka je kwamsiriya akwai polis musamman isfesiyar da aka kawo na yara ne saboda an turo ƙungiyoyi suna iskanta yara suna ce ma suna ziga yara su ƙi uwayensu su raka kawo sirrin tarbiyya da uwayensu suke musu an bi an dake ka an dora maka aiki an ce ka yi kaza ba ka so babanka bai ma ba wannan tsawa mamaka bata ma ba kaza in aka sami yaro ga polis kwamsar ne waye da aka samu ispesiyal an turo mushi makudan kuɗi ba ma Nijar za ta biya shi ba a'a shi duniya ce za ta biya shi in ana biyan polis ɗin Nijar jika ɗari za a iya ba shi jika ɗari bakwai ko miliyan ɗaya don ya ci ya sha ya ga girman aikin don kada ya raga ma kowa ba mutum kuma galibi in za a ɗauki irin wani sai an duba ina ɗan tsuntuwa wanda aka ɗauko a gidan marayu
bai da uwa don ka yi suka garaje ma ya shi kunya uban shi ko kanan uban shi to shi bayya
marasa kunya sai a ba- kawai.
kai shi da kwal ya yi karatu ya yi kaza a kai shi turai a ƙara mashi rishin mutunci ɗoriya a kan nada da yake da bai sai a ce to je ka ci mutuncin yan uwanka in ya zo abin da yake jira kawai wani yake a ce uban wane ya mashi kaza kuma ba kai hukuncin da za a maka ba a ma ɓarawo irin shi Wallahi, wallahi.
kai babu ƙasa da wata uku daga shekara biyar goma ɗanka da ka aifa wani mutum yana turai amma yana nuna maka kai ɗin baka da hankali baka san baka baka da mutunci dabba ta yi ka hankali domin saniya in ta ɗanta tana tausayin shi to kai ba kai saniya ba kai ana maka wai shari'a da alƙalai da jujina da polisai da jandarmomi da da lauyoyi aboka aboka suna jiran tun da ku maƙetata ne ka bige ɗanka sirhe ka ƙungiyar kare haƙƙin yara da mata to kuma sai aka ce ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam da gaskiya ne ba sharri in aka ce ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta isa saboda ɗan adam gaba ɗaya ne ko babba ya shiga yaro ya shiga mace ta shiga da ya shiga ko ba ka bari to amma in ka ce ƙungiyar kare haƙƙin yara ƙungiyar kare haƙƙin mata ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam uku ne na ta hudu kamata a ce ƙungiyar kare haƙƙin maza ba yara ba in ka ce a ai ta dan adam ya ce to a wancan ma dan adam ne akwai wani iskanci da rishin albarka da kake so ka sa ko mai gidanka yake so ya sa shi ya sanya ya kawo wancan kungiyoyin don mi don ya raba 'ya'ya da iyayensu ya raba mata da mazansu yana so ya kawo baɗala da rishin kunya saboda a irin zaman da muke wane yana girmama ubansa yana girmama uwashi to a wurin bature wannan wa ba wayewa bace abinda bature ke so babu ladabi ba tarbiyya ba ga ba kwana aka kwatse shugaban kasa da faransa da da da mari kana nihin iyan da suke da hankali ba iyan dabbobi ba yo ko ba ruman ungo ku kamara a garin ku bakar a dauka kar a karanka kawai a kalle ai ka ba ka yi mutunci da me za a kalle ka ka yi mutunci ba wallahi kai wanda ya hika kwanaki mutumin da aka ce president de la republic
a yanzu in har kai za ka iya ɗaga hannu kamare shi to na rantse da Allah wannan ƙasa ƙasa ce ta 'yan daba a wannan ƙasar ba mutane ba ne masu hankali na rantse da Allah a duniyar ɗan adam a duniyar ɗan adam to duniyar waɗannan mutanen mutane ne wawaye dabbobi gidadawa kuma Allah ya nuna cewa 'yan kwaya ne duk sun shafi kokin don ba wani mai hankali da zai mari ba shugaban kasa ba a'a kwansanyi ku zaɓe shi ku raka mare shi haba da Allah yanzu ku zaɓe shi kuna honorable bai da mutuncin ya wuce mayi yo kai kaddara da Allah sarkin maka dan garin kamare shi ah subhanallah in haka mishi sarautar makaɗa makaɗa ba za kamare shi ba sarkin aska bai kamata ba kamare shi sarkin tasha bai kamata ba kamare shi Allah sarkin yan dako bai kamata ba kamare shi kamata ba bai kamata ba dan yana da jama'a ba mai marin waɗannan babban mutum da aka ce babba ne wallahi sai wanda yake dan kwaya to haka suke so a zama amma mu ba za mu ba shi yasa kaga mu a musulunci ba mari ba ko zagi da baka addu'a an hana abinda aka umarce kama shugabanka addu'a ta alheri ba ma ba zagi ba an hana ka zagi Allah ta'ala ya samu dace sai Allah yake cewa mimma inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun sai ubangiji yake cewa inna rabbaka lalle ubangijinka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati shine zai rarrabe tsakankanin su ranar kiyama fi ma kanu fihi yaktalifun cikin abin da suka kasance suna suna sabani min al-i'tiqadat na daga aqidodi na ƙarya da na gaskiya wal a'mal da ayyuka na ƙarya da na gaskiya Allah zai bambance wanne ne aqidar gaskiya wacce ce aqidar ƙarya wanne ne aikin gaskiya wanne ne aikin ƙarya sai Allah ke cewa ni awalam ya'di lahum kama halakana min qablihim min alquruni yamshuna fi masakinihim inna fi dhalika laayat afala yasma'un Allah yake cewa afalam yahdi lahum shin bai bayyana ba ga waɗannan mutane na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayin da yake karantar da su ko mutanen mu na yanzu da bamu tardo manzon Allah ba amma mun tardo alqur'ani ana karanta mana bai bayyana ba gare mu bai zama ba ishara da wa'azi gare mu kam ahalakana min qablihim nawa ne al'umma nawa ce ubangiji ya hallaka ta kafin mu ya minal ƙuruni daga ƙarnoni al'ummomi daban-daban daban-daban zamunna ya mushu na fi masakirihim su waɗannan mutanen da ake karanta mata ƙurani suna yawo cikin kohayen waɗannan da Allah ya hallakar da musamman mutanen makka suna yawo a kufafan adawa da samudawa da mutanen annabi me ya sanya su ga gagari ga gidaje babu masu gidajen mi ina masu gidajen suka tahi a ce annabi aka aiko musu karyata annabin Allah ya kashe su duka kuma kai a ce ga wani annabi an aiko maka karyata da Allah hankali zai haka Allah ke cewa shin bai ishe su ba nawa ne waɗanda aka halakar da cikin waɗanda suke karyata annabawa su saba musu su saba ma annabawansu fi ma ja'uhum bihi cikin abin da annabawan suka zo musu da shi na addinin gaskiya da kuma wannan ibada walam yabqa minhum baqiya babu wani mai ragowa da ya rage a cikin kafiri ko akwai shi an taba ganin wani kafiri da ya rage aka ce wannan da aka zo hallakawa ya gudu ya ji ya samu haka a wata kasa hal tuhisu minhum min ahadin aw tasma'u lahum من أحد أو تسمع لهم ركزا hal tuhisu minhum min ahadin kun ji ɗuriyar wani ɗaya daga cikinsu autas ma'ulahun rikiza ko kun ji labarin shi ko motsin shi akwai wani labari da ya zo maka a cikin adawa akwai wani ba'adi da za a hallakar da adawa ya gudu ya dawo da magaran da ya zo shi ne gidan suwa ne jikokin shi ne kakan ya mutu amma dai a sanda ake kashe shi ya gudu akwai wani labarin ko a wasan kwaikwayo an taba haka to in ko haka ne ta ƙaƙa za ka yi tunanin kai ka iya kaucewa daga irin musibobin da Allah yake halakar da mutane shin ya kamata ake nan mai tunani ko in dai har da gaske muke ko ya kamata mu gane cewa halakarwa ne saboda ya karyata annabi shigawa na cikin musiba saboda bai bi annabin shi ba mu ta ishe mu ishara kar mu zamanto mun sabawa annabin mu ko mu kibin littafin mu domin duk abin da ya shi samu al'umma na musiba daga sabawa annabawa ne daga kimbin abin da Allah ce ne to kuma ya mu mu tsawo muna bin wannan hanyar da wasu suka bi suka halaka Allah ke gaya mana a wata aya wa ka ayyin min qaryatin ahlakana da yawa akwai al'ummi da muka hallaka ta wa hiya zalimatun ba wai kawai mun hallaka ta bane da gangan sai da ta kasance tana azzalima tana mushrika tana mai sabawa annabin da Allah ya aiko mata sai ya zama to fahiya khawiyatun ala urushiya ga gine-ginen ta nan ya fado ya kare mai gidan baya nan bare ya gyara gidan ya rushe rabin ginin a ƙasa rabin rihin a sama alama ta mai gidan baya nan wa bi'irun mutalla'atun ga rijiyoyi nan wanda da ake cincirundo ana rigima wajen shan ruwa yau babu masu shan ruwan babu dabbobinsu an kashe mutane sai rijiya tana nan alamu Allah ya bar ta zama aya ba kowa a cikinta ba a makan ruwanta wa ƙasar mashi sannan da manya-manyan gine-gine na alfarma wanda da ake rayuwa a kansu Allah da kan shi cewa abalam ya siyu fil ardi shin mutane ba sa yin tafiya cikin ƙasa su yawon buɗe ido fata kullu lahum qulubin yaqiluna biha dan su zamanto suna zukatan da za su hankarta da ita aw azanun yasma'una biha ko suna da kunnuwa da za su saurare su sauraren gaskiya ita Allah ke cewa fa innaha la ta'mal absaru ku sani ba idanu in ya makabce bane ake hallaka walakin ta'amal qulubil lati fi sudur sai dai idan zuciyar mutum ta makabce ne sai ya zamanto baya gani za ka ga mutum makaho ne amma shi wannan makahon ya fi wani mai ida ga wani mai ido shi kuma ya zama makaho domin makahon zuci ya fi makahon ido faɗawa bala'i ke za aliyu na man yake cewa zuciya in ta makabce don ganin ida bai yi fa'ida ba yake jahilai ku ne madanci dan hadisi na rubuce hadisi na rubuce zuciya in ta makarce dan ganin ida bai yi fa'ida ba shi yasa Allah ke cewa ku duba ku gani sai Allah ke cewa mi أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون sai ke cewa inna fi zalika da ayat cikin wannan halakar da su da akai akwai ayoyi abin lura ai fi zihabi ula'ikal qaum cikin tafiyar da waɗancan mutanen wadimarihim da rusa su da abin da ya sabka a kansu bi sabbi takdibihim rusula yayin dalilin ƙaryata annaba da suka yi wana jati man amana da kuma tseratar da wanda ya imani daga waccan azaba ayatin ayoyi ne ibratan abin lura ne da wa'azi ga wanda yake wa'azuwa shi yasa Allah ke ce afala tasma'un afala yasma'un shin mutane ba sa saurare abinda ake karantar da su ba su ji bane kaifa kana amrihim ya al'amarin waɗanda suka gabace ku da suka kiji yayi in baka kiji ba ai ba za ka ki gani ba ko to idan za ka gani da kyau za ka gani shi ba ya ce wanda bai ƙiji ba wanda ya ƙiji ba zai ƙi gani ba ya ce kuma in bai ganin ba zai gada kyau ba gaskiya ne karka ɗauka wai in ya ganin mai kyau zai gani mara kyau zai gani shi yasa Allah ana yake ce afalam ya siyu wani afalam ya rau shin mutane masu musun tashin kiyama masu nuna cewa ba za a tashi ba ba sa yin dubi su gani an nana su kulma'a lalle mu ne muke zubo da ruwa ko mu koro ruwa ilal ardil juruzi zuwa ga ƙasa busasshiya wadda ba tsirrai a jikinta al ardil juruzi busasshiyar ƙasar da lana ba ta fiha babu wani tsiro a jikinta yayin da ta zama rani kenan a faɗar wasu malama da haka ne idan Allah ya koro wannan ruwa a kanta ita wannan ƙasai sai ta zamanto fa nukhruju bihi zar'an da wannan ruwan sai mu fito da zar'an tsiro na abubuwa da dama daga cikin ƙasar he ya zamanto ta akulun minuhu ana amuhun wa an su kansu mutanen a wannan tsiran ne abincinsu yake dabbobinsu ma a wannan tsiran da ƙasa ta fito abincin dabbobin yake ka tambayi makiyaya a bana babu abincin dabbobi yaya sun yi wahala ko ba su yi ba babu abincin mutane yayi tsada ya sun ji wahala ko ba su yi ba ba wai abincin mai amma yayi tsada dan haka nan ana shan wahala ashe kaga ruwan nan da Allah zai yi sai fito da abincin dabbobi da abincin wa mutane shin a haka ba aya yanzu yan uwa ka dibi tsiro da za a yi ganye na dawa ko na gero ko na masara ko na shinkafa ko na alkama ka yi tsugunna kana jiran shi me kake jira kwaya ce kake jira ba a cikin wannan ganyen ne za a samu kwayar da za ka yi kabakin tuwo ka sa miya a nan kake jiran shinkafa da salad da doya a nan kake jiran haba kalli abin ganye ne ba wa yake canza shi daga wancan ya koma wancan wancan ya koma wancan Allah
falyanzuru lil insani ila ta'ami فلينظر الإنسان إلى طعامه anna إنا صببنا الماء صبا sannan ثم شققنا الأرض شقا سنة.
فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا bayanan Allah ke ta falyanzuru lil insani ila ta'ami dan adam ya dubi abincin shi kawai abincin za ka kalla kalla shi a gona ina kan yake idan kuka tari duk duniya da injiniyoyinku sanda haɗi ya tsoro yana ɗan ana so a mushi noma wallahi ba wanda zai ce ba ga inda kan yake jira ne zan kuma akalla in shinkafa ce haka da abincin ɗan birni da na ɗan ƙauye duk haka suke biyarwa duk ƙauyencinka za ka jira duk birnincinka za ka jira duk mulkinka za ka jira duk kudinka za ka jira a nan kun yi tarayya sarki yana jira kaka ta yi mai kudi yana jira kaka ta yi talaka yana jira kaka ta yi ɗan siyasa yana jira kaka ta yi duk abincin kuma da zaka ci na duniya haka ne haka ne ko ba bane sannan kuma jiran da za ka ma abincin da za ka ci ya yi amfanin da zai ma yawa yanzu idan kana so aka ɗauko masara ka je ka sayo kwano ɗaya ko ka sayo gari haka za ka ji kashi kashen sai ka kai ma matarka sai ta ɗora tukunya ko dai ka sayi gas ko ka sayi itace ɗora tukunyan nan ala da aƙalla a ba da minti goma kan tafasa haka ne a talga a tuƙa a gyara a ɗora tukunyan miya kafin ya zama abinci da za ka ci yana ɗaukan awa uku yanzu ba kai ka gyara shi ba to in aka ɗauko daga sanda aka je gyaran gonai sassabe shibka noma cira maimai kal- girbi kala sa shi a sussuka shi sulwa shi daka shi tuka shi awa- shek- kwan- wata nawa aka ɗauka Allah bar shi to sannan ne za a kashi a kwano ka ci kai kuma iyakar sha'awa hudu shi aka sa aka ce falin rulinsa ila tsami wahalar da kake ma abincinka kai shi bai daɗewa a cikin kamaka mun gano inda aka sa gaba ke za ka ce ina zari a kan abincinka idan da ba dewa ba ne dole kaza ko ka zama bawan ciki ko ka zama bawan allah kai dai ka zamna lafiya ƙarya kake tunda kana da ciki yana yana ci kana da dubura tana zubarwa to ka ƙarya kake ka ci shinkafa ta riɓe awa biyar ta ƙare aiki kana jiran wata ka sake ci awa bi- biyar ta ƙare aiki awa kullum sai ka ci sau uku aƙalla kuma kana neman ƴan lashe-lashe ɗanka na azahar da lasa da haka ɗan adam ya tsaya ya dubi ya gani shin afadan awalam yarau annana suqul ma'il ardi jurzi fa nukhruj bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum aw anfusuhum yake ce afala yusuna shin ba sa gani su duba masu gani wannan ar- ar- wannan ardul jurzi wasu malamai sun fassara ta da kasan masar kun san kasar masar amma dai aya ba wai tana keɓance wata ƙasa baya ɗaya ba ƙasar masar ƙasa ce ta noma amma tana da wani abu shi wannan noman ba a yin shi sai ruwa ya kogin nil ya kawo kogin nil daga ina ke gangararwa yana gangararwa daga wajen ethiopia sudan ne shigo masa shi yasa duk shekara tattalin arzikin ƙasar misira sai wannan kogi ya ka tun fila shi kuma kogin in an yi ruwa mamako a wajejen kenya somaliya ina da ina ethiopia da sauransu eritrea sudan ta kudu sudan sai wannan ruwan ya tattari ya tattari ya ɗauko da laka da waye sai ya taho sai ya gangaro ƙasar misira sai ya zo hadda lakai sai ya zuba musu kuma sai su shuka to zamanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya sai na Umar yana halifanci ya tura gwamna Amr bin As shine gwamnan musulunci a Masar da yaje yana gwamna sai ran nan dattawa aka yi taro aka zo aka ce ana san ganin gwamna ya zo aka same shi aka ce ranka yadda akwai wani abu da muka saba duk shekara to lokacin shi ya yi ba za mu yi bai mun gaya ma kar mu je mu yi ko an hana ko kuma kaka yake ya ce mine ne suka ce kaga wannan kogi e mun dogara ga Allah sannan wannan kogin ne abin dogaran mu dan da shine muke ci muna sha Asha.
haka ne to wannan kogin duk shekara Ha.
akan ba shi budurwa guda ko biyu Subhanallah.
kyakkyawa za a mata ado ta isa aure sai ubanta daman gida-gida ne in wannan gida ya bada wata shekara kuma wancan gida zai bada kowa yana jin daɗi za a zo a shefa kuma ya kogi ya karuwa ya ce haka kuke suka ce eh ya ce to wannan a musulunci ba zai yi ba amma wannan magana ta fi ƙarfi na sai na tura ta headquarter sai ya rubuta takarda ya tura masa yin nan umar wanda ya ce ga abin da ake yi ga abin da suka tambaye ni sai umar ya ce to da ya ga takarda sai ya rubuto ya ce bayan gaisuwa da fatan alkhairi Na'am.
daga bawan Allah Umar bin Khattabi Amirul Mu'minina zuwa ga shi wannan kogin na- na Nil wasiƙa ce daga sarkin musulmi zuwa ga shi ruwa kai ruwa in kai kake zuwa da kanka mun haƙura karka zo Yau. Masha Allah.
don haka in he- kai kake ka kanka sai an ma hidima ka zo to karka zo Eh.
in kuma Allah ne yake da kai shi yake kawo ruwan to kuma muna neman rahamar Allah ba za mu yi wancan abin ba Wannan gaskiya ne. Allah.
da aka zo aka ce wannan ga wasiƙa Umar ya samu labari amma wasiƙa ta kogin ce sai aka jefa ma kogi shedanun da suke cin wannan arzikin su suke ci aka su suke kare ruwan ba za su zo da shi ba za su yi wani sai su je- ja ruwan su mishi kwata a wayani wani wuri Eh.
sai in an yi wacce hidima su bar shi ya zo sai suka ji dim wasiƙa Umar ta zo shi ko Umar ba su ba shi ƙananan shedanu oban nasu ma iblis tsoron shi ke iblis suka ce to tun da babba ya yi wasiƙa mu wannan zance ya fi ƙarfinmu sai suka bar wurin kawai washe gari sai ka kogi ya zo ba a bada ba izini ba Allahu akbar. Masha Allah.
suka suka ce ah an kai ɗe kogi ya zo ba a bada budurwa ba ya ce eh umar ya mai magana Allahu akbar.
ya ce idan ya yi wasa to zai zo su yi- su yi gaba da gaba Eh.
to shedanin da suke wannan shegantaka suka ji tsoron labarin wasiƙa umar ta kore su kaga yadda bayan Allah suke da kwarjini da daraja kadiba wasiƙa ce yayi ba shi mai zo wallahi wata rana wani mahaukaci aljannu suka shiga wani mahaukaci Na'am.
aka sami ibn taymi aka ce kai muna da mutum mahaukaci aljanu sun shige shi sai ya bada takalmi ce in an je a ce ma mai takalmin wannan ya ce su bar wurin da aka ba ce to wato ma- mara lahiya eh in aljannu ne kuke ciki kuka shiga mutumin ne ke rishin lahiyar nan mun dai gaya ma shekul islam ibn taimiyya labarin kuma ya wannan takalmin shi ne ya ce kashe da ku bar mutumin nan in ba ku bar shi ba ya ce yana zuwa bai gaya mana ranar ba kawai mutum ya zo na ce mi ake aljanna ya tsungu Ya dawo. Sun bace tun.
ai kuma wata rana mun je wani gari cikin departama ɗin tsibiri a yanzu a ƙasar dogon dutse ana ce ma garin jela ga wanda su 'yan arewa ko suka san arewa sun san jela daga kwari mai ruwa ake gabas daidai bisa yashi mala abubakar gilo muka raka da shi da adaran mamala amir ibrahim mu uku muka je garin sai aka ba da kyautar mu ga uwan gona duk shekara suna ba ta mutum guda tore ne aka yi bakin yan izala kuma ana haushin sai aka meka ma uwar gona yanzu uku aka ba ta aka ba da ni da ni da malam gira da malam amu aka mu masauki a wannan daki na ga wasu yan tarkace da wani wakiyar turare da wani dan zane da wannan to rishin sa'a ga aljanin magariba ta dan wuce mu yanzu magariba za mu yi da isha'i sai muka sa alaran ma'amur ibrahim ya karanta ya mana sallah da alwala muka shiga ɗakin muna shiga amur ibrahim sai karanta wato hemun dukhan dukanta a sallan magariba yana ga anan aljanin ya san inda dare mai wata ranka tambaye ma da abokar gira ka ji da muka taso da sahe sai muka mutane suna duka suna gaida mu sai ma da abokar gira ce bayan Allah waɗannan mutanen duk sun yi imani ce ba su yi ba yanzu kai ka koma dagutu ya ce inna lillahi ya ce da ta ce wallahi dagutu ka zama wannan ɗakin da aka yi ɗakin buri ne kuma ba da maka yanzu tun da gunki ya gagare kashe mu to mu ne yanzu gumaka ko mu tsaya mu rore matsalar wani ko sun ƙara ɓace dalilin wani hidda muku kwana biyar a garin haka kuma muka samu baura da alarama bandawi da sa'alaji an mani kaso na niyami muka je baura aka yi sallama a bagaji to aka ranka yi daɗe an zo za a yi wa'azi ya ce ba lahi ba ne a yi wa'azi amma a nan garin ba a kiran sallah muka ce a ranka yi muku a yi ma kiran sallah ni sallah ya ce to duk abin da ya same kuka ja muka ce gaskiya ne ai ba ruwanka ba ne ya ce to ai ba zai yarda ba tunda bakin shi ne sai an gaya ma gendarmi masu tsaron hanya aka kira su aka rubuta takarda garin ake jira ashe wai duk wanda ya kira sallah a garin nan take ke mutuwa wani dan agaji mai zahin kai da jin ana cewa ba ta ida ba magarba tsaya ba ta ida ba ya tashi ya ka kiran sallah ya raraka da lazabika daga nan sai ka ji akan ya mai ruwa ya kare ya yi addu'o'in da ake a bayan ya yi ma'annar salati ya ce Allahumma rabba hadu da tama wa salatul qa'ima a sheku haka ne tama din aka yi sallah nan take sama da mutum 400 suka musulunta wanda da ba ta sallah in ka biya irin wannan barazan ne ta matsawa wallahi sai ne da kallo wallahi kai shirka irin waɗannan wuraren mumuntar da irin siyasa goma Allah a nan Nijar ɗin nan tsakanin da Najeriya a jihar Neja man rabidu da sun je wani gari a garin kuka ce ba a sallah akan a wuri a yadda take saboda kuka a garin ba a kiran sallah wani dan agaji sai da ya hau kan kuka kira sallah kuma ka tambaye an rama Ahmed Ibrahim Sulaiman an gama wa'azi a wushi shi an zo an kwanta kawai sai aka rika jin wani abu yana in ya kara sai daki ya girgiza malar rabi da ce wai mi yace ne gidan me wannan aka ce yace wallahi dodo ne ke wani ƙara yace a musha magana mu ne hakuri za mu barci yace wallahi ga ta mala abin da yake so ban mu ko ba za mu shi magana yace guda mun dakin da yake malar rabi ya je da toci da wani dan daki ne a kurki arku kaman a kurkin kaza ya janye wata ittuhani yace kai dodo yanzu da ni da Allah rama Ahmed Ibrahim Suleiman mun yi karatun mun tashi za mu yi barci shi da kake mushin kunya in ka ƙara na kira Allah rama karanta maka alkurani sai shiru wala daga nan dodo bai kara ba wai mara da nake cewa da ya haska wata tsutsa ce duda dole dole duk wanda iskanci da karan wani ita ce da ke wani aljini ne kawai ya kamar ita ke rufe da gidan mutane irin wannan a wannan duniya har a yanzu akwai shi sai Allah ke cewa ni akram kallah wa yaquluna mata hadha al-fath in kuntum sadiqin wai ya kulu da heka fita take cewa mata hadal fatahu in kuntum sadiqina wai wannan rana da za a yi hukunci tsakankanin mu da kai kamar yadda kake faɗa za a yi hukunci tsakankanin mu da kai in ba mu bi ka ba Allah zai mana azaba wace rana ce sauran kwana nawa yaushe za a yi wannan abin mata hadal fatahu yaushe ne wannan zai afku wannan azaba da kake faɗa wace rana ce suna nuna ba an yi ba in kuntum sadiki ne in dai da gaske kake ku masu gaskiya ne ko addinin ku da gaskiya ne to yaushe ne Allah zai yi hukuncin tsakankanin mu da ku ya kamata ai in ku kuke da gaskiya a ga Allah ya hukuncin nan take kullum faɗa kake yaƙi wa suka ce kuma ga muna ga kai talaka ne mabiyan kama talakawa ne to yaushe ne wai za ku ɗaukaka ɗin ku yi nasara kun ce kuna da Allah suna faɗin wannan magana ne akan an ce alfatahu shine alhukumu ai hukunci tsakankanin mutane kamar da kita rabba da fataha bainana wa bainahum fataha ya ubangiji na kai hukunci tsakankani na da su hukunci an gane ku kamar da kita fataha bainana fataha kamar da kita yawma yajma'u yawma yajma'u bainana qul yawma yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqq ka gaya musu yajma'u bainana ubangijinmu Allah zai hada tsakankanin mu sannan sun mai yaftahu bainana bil haq sai hukunci tsakankanin mu da gaskiya to wannan hukuncin wace rana ne shine tambayar da suke sai ubangiji yake ce musu قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون wani ka gaya musu yawmal fatahi ranar da za a yi wannan hukuncin ladda Allah zai ka azaba shi ga kafirai ya kuma tseratar da muminai ran nan kam tana zuwa amma za ku yi imani mara amfani la yanfa'ul ladina kafaru imanuhum a wannan rana kafirai imanin su ba zai musu amfani ba wala hum yunzaru yunzarukum ba a jinkirta musu dan haka nan za a zo abin zai zo amma imaninsu ba zai musu amfani kuma za a rinta ba kamar yadda Allah ke cewa afalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatul ladina min qablihim kanu aksara minhum wa ashadda quwwatan wa asaran fil ardi fama agna anhum ma kanu yaksibun falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima indahum min al ilmi wa haqa bihim ma kanu bihi yasadizun sai ce falamma ra'aw ba'suna قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بهما كانوا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا العذاب سيتي إيمان سبدي مسبا أنفالي yayin da sai da suka azaba Allah ta zo sunnatallahi allati qad khalat fi ibadihi wannan ka'ida ce haka Allah ya tsara duk mutumin da bai yi ba imani sai da ya ga azaba to wallahi dan ya ce na imani ba zai a karba ba haka tsarin Allah ne sunnar Allah ce kuma ta gabata cikin bayin shi an shayi falan ma ra'au ba suna qalu amanna billahi falau ma ra'au ba suna qalu ya wailana inna kunna zalimina kaza kaza suna ta faɗi amma Allah ya saurare su in baka gyara ba sai ana ta gayyata ka ka gyara sai da kaga abin ido da ido to la yanfa'u alladhina kafaru imani kiza ana yake cewa wa khasira hunalikal kafirun sai kafire a wannan wurin hunalika anan ya san wurin da kaga azaban nan to ba za a bushe ba anan za su ta'i nan za su halaka sai Allah yake cewa me فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون fa'arid anhum ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ka kauda kai ka kyale su ba wai kau da kai na ka daina musu wa'azi ba a'a kau da kai na karka damu da izgilin da suke fa a'ridi anhum an gane ko sai ke cewa wanta du je ka ka jira inna wannan kuje kuje kuje ku jira ku din inna muntadirun innahum muntadirun su ma masu jira ne ai a'ridi an haula il mushrikina kyale waɗannan mushrikai ɗin wa balliki ka isan musu ma undila ilayka min rabbika abinda Allah ya sabkar maka daga na daga gare shi wattabi ma yuha ilayka min rabbik kaza abinda Allah ya ma wahayi daga ubangijin ka la ilaha illa hu babu wani abin bauta da gaskiya sai Allah wanta din kai kira ka jira fa inna Allah lalle Allah zai sabkar gare ka ma wa'adaka abin da ma alkawari nasara wayan saruka zai taimake ka alamar khalifuka akan wanda ya saba maka innahu la yuqribul mi'ad Allah bai saba alkawari innahum muntadiruna lalle innahum su muntadiruna masu jira ne su kafirai suna jira su gami zai samu musulmi su ma musulmi suna jira su gami zai samu kafirai dama haka duniya take ka san ita duniya tsiyarta kowa jira ne yake yanzu in kana mulki wani yana yana jira jamil bantikat ko wani yaushe yana zaɓe ban jamil bansis yana nan yana jira wani kuma so yake a ce
duk masu mulkin masu mutu shi ya hau ka gane wa duk in in ma ne kake akwai wanda ke jira ya garar da babu kai ko me kake a wannan duniya to kai kana jira ya ga shi yana jira ya ga babu kai ko kana jira wata rai ka shi babu shi eh dan adawa nawa ya mutu ƙwarai.
yana jiran ya samu mulki sai yi ana marrabuka Asha.
haka dai kuma kawai da haka nan dan ita ka ce wai za ka jira bala'i yo ya samu wani yo kai kawa shi ya sanya Allah yake ta am yaqulu na sha'iru na tarabbasu bi raybil manun ai suna cewa mawaki ne muna jiran raibar manu musibin yau da gobe su zo su shi- su gama da shi to su ba musibin da yau da gobe za su wurin su ba to suna wannan jiran sai musibin yau da gobe aka yi yakin badar sai kawai mutum he ya ji shi kita an kai shi kasa ashe musibar da yake jira ta shahi manzan Allah ashe shi za ta shafa Gaskiya ne.
to Allah yake cewa ka tahi ka jira innahum muntadin su ma suna nan suna jira kai Allah ya ce jira alheri zai same ka Mm.
hal tarabba sunna bina wana illa ihda sunnatin ko Idil Hussein.
husnayn Mm.
ai ba sa jiran komi gare mu sai ɗaya daga cikin biyu amma su sun dauka bala'i ne mu kuma san abu biyu ne wa imma mu yi shahada mu mutu mutuwa irin ta shahidai aljannan mu ma ta hita saura wa imma addinin mai nasara mu ga kafiri babu shi mu kuma akwai mu mu gama gidan shi da namu da daular shi da tamu da matan shi da namu ko kuma shi kabirin mu ne abin ya shawa shi ya yi nasarar duniya sai ya tura mu ya raba mu da mata ɗaya biyu uku ya kai mu zuwa ga matan aljanna kusan ɗari ko ɗari ya raba mu da gidan da magaran ya kai mu gidan aljanna ya raba mu da gidan yamai ya raba mu da nijilak ya raba mu da nfe ya raba mu da info ya raba mu da duwan ya aika ya raba-
Allah ta'ala ya samu dace subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh